السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a hudubar mu ta yau an yi ta ne akan ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Abu Darda'i yadda Allah su ƙara tabbata gare shi godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna nema ya zare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya da shi na tabbata babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya shine ubangiji na farko da na ƙarshe na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne ko mazaɓaɓɓen Allah ne ko badadayin Allah ne Allah kai daɗin tsira a kansa da alayensa da sahabansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah na yi muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sanan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah ya zama dole akan mu lura da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tarihin rayuwarsa haka nan mu lura da tarihin rayuwar sahabbansa don mu ringa ɗaukar darussa a cikin rayuwarsu saboda hanyar da suka bi ita ake so mu bi rayuwar da suka yi ita ake so mu yi kokari mu kwatanta su dai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya zabe su dan su zamo mataimaka ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen ila sakon Allah daga cikin waɗannan sahabbai akwai sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ake kiran shi Abu Darda ana masa alkunya ne da haka domin Darda din yarsa ce ainihin sunansa Uwaymir bin Malik al-Khazraji wannan shine ainihin sunan shi idan mutum ya duba wato tarihin sahabbai wato hoton tarihin sahabbai wanda yake sunan littafi ne ya kawo kissar abu darda'i kamar haka cewa shi sayyidina abu darda'i da yana da wani gunki wanda yake ji da shi a gidansa ma ya masa daki na musamman ya ajiye shi idan zai tafi kasuwa dan dan kasuwa ne shahararren dan kasuwa ne idan zai tafi kasuwa akwai turare wanda ya siya mai tsada sai ya shiga wajen gunkin ya gaishe shi sannan ya shafa masa turare yana da wata riga ta hariri haka yake sawa gunkin sannan sai ya wuce kasuwa haka ya saba yana yi wata rana saidina abu dardai ya yi yadda ya saba ya kama hanya ya tafi kasuwa kawai yana kan hanya sai ya ga Madina jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta cika hanyoyi wato ana dawowa daga yakin Badar lokacin ana dawowa daga yakin Badar yana da aboki a cikin musulmai wanda ake kira shi Abdullahi bin Rawaha wanda shi ya riga ya musulunta amma shi Abu Darda bai musulunta ba da ya ga jama'a suna dawowa kuma ya san yaki aka tafi abin da yake tambayar su shine ina abokinsa wato Abdullahi dan Rawaha ya hangi wani saurayi a cikin su wanda ya san shi kuma shi saurayi ya san shi abokinsa ne ya same shi yace ina wane wato yana so ya tambaya ko an kashe shi ko kuma ya dawo ya duba da yake ya san shi sai ya ce masa gashi can ya nuna masa shi saboda ya san abin da ke tsakanin su na abokantaka tun zamanin jahiliya ya kuma Allah shi Abdullahi dan Rawaha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kira na musulunci nan take shi ma yana cikin na farko farko da suka karbi musulunci amma shi abokinsa abu darda sai bai karbi musulunci ba amma abin da ya faru abokantakarsa kuma bata yanke ba ya ci gaba yana kai mata ziyara shi yana musulmi shi kuma yana mushriki haka nan suka ci gaba da rayuwa lokacin da abu dardai ya isa kasuwarsa ya je ya ci gaba da kasuwancinsa abdullahi dan rawaha sai ya gaba abin da ya kamata ya yi illa ya tafi gidan abu dardai haka kowa ya kama hanya ya tafi gidan abu dardai ya samu matarsa ummu darda ya same ta a tsakar gida ya yi mata sallama ta amsa masa ya ce ina abu darda ya san baya nan ta ce masa ya tafi kasuwa sai ya ce to ina son in kin min izini zan zauna na jira shi ta ce bismillah ta shiga inda take ta kama harka da yaya ta kyale shi ashe abin da yake nema shine ya shiga cikin ɗakin da ya ajiye wannan gunki dan ya san da shi ya shiga daman ya zo da gatari ya shiga wannan daki wanda abu da za'i ya ajiye gunki a ciki ya dauki gatarinsa ya yi kwasa-kwasa da wannan gunki ya faffasa shi ya zubar da shi a ƙasa har ma lokacin da yake fasawa yake cewa duk wani abin da ake bautawa kuma bayan Allah ƙarya ne ya kuma bayan Allah ibn rawaha haka ya tudade bai wa ummu darda sallama ba ya bar gidan lokacin da ta fito tana duba ina bako baya nan ta shiga ɗakin da gunki yake sai ta ga an yi raga-raga da gunki an fasa shi an zuzubar da shi hankalinta ya tashi ta zauna tana kuka ta zauna tana kuka a bakin kofa har take cewa shikenan ibn rawaha ya halaka ta domin bata san yadda za su kare da mijinta ba idan ya dawo lokacin da abar da ya dawo ya samu matarsa tana zaune a bakin kofa tana kuka ya tambaye ta me ya faru tace ai dan uwanka ne Abdullahi dan Rawaha ya zo baka nan yace zai jira ka shine ya faffasa wato wannan gunki naka ya shiga ɗakin ya ga gunkinsa an yi ragare da shi a ƙasa sai ran shi ya baci ya fushi ya ga ya kamata daga yau ya je ya same shi abokantakar da ke tsakanin su ba ta kare duk abin da za a yi tun da ya zo ya kwakwasa masa Allahnsa amma ba a jima ba cikin ikon Allah wannan fushin da ya yi sai ya sauka shi da kai yake cewa yace inda gunci gaskiya ne ya kamata ya yi maganin sa eh yace da bai kamata ya bar shi ya kwakwasa shi ba Allah kuma a zo a kwakwasa mana abubuwa aka wannan abin ya ce kai daga yanzu shi ma ya canza da haka da ya tafi wajen dan Abdullahi dan Rawaha kawai yace masa ya zo ne zai musulunta ya ga me ya faru kuma ya gane da haka suka kama hanya su biyu zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga musulunci yayi nadama nadama mai girma saboda nisan da Abdullahi dan Rawaha yayi masa a musulunci dan shi ya koyi karatu ya iya abubuwa ya iya karatun alkur'ani shi gashi bai iya komai ba wannan abin ya dame shi gashi yana yawan ibada ya kuma Allah lokacin da Abu Darda ya musulunta ya yi kokari duk abin da aka kumce masa abin da sahabbai suka samu shi ma ya samu shi yasa babu dare babu rana ya kama ibada babu dare babu rana ya kama neman ilimi yana neman ilimi a matsayin mai kishin ruwan neman ilimi ya kama haddan alkur'ani yana fahimtar ma'anonin alkur'ani yana cikin wannan hali ne sai ga kasuwancin da yake yi ma wato yana bata masa sha'ani kasuwancin da yake yi bai bashi dama yayi abin da yake so ya musulunci na neman ilimi kawai sai ya ce cikin biyu lalle zai zaɓi ɗaya sai ya ce to ya daina kasuwanci wani daga cikin sahabbai ma ya tambaye shi ya ce me yasa ka daina kasuwanci sai ya ce haƙiƙa ni ɗan kasuwa ne ƙwararre kafin haɗuwanmu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma lokacin da na musulunta sai ya zama kasuwancin yana hana ni neman ilimi a musu cikin musulunci na kasa hada su guda biyu na ga dole na zaɓi ɗaya yace kawai shine sai na zabi neman ilimi na bar kasuwanci sai kuma ya ce wa mai masa tambayan ya ce ba fa ce maka nake yi ba Allah ya haramta kasuwanci wato ba cewa nake wai kowa ya bar kasuwa ba a'a ya ce ni ne dai a karan kaina na ga ina so na zama cikin mutane da Allah yake cewa mutane ne wanda kasuwanci wato siye da sayarwa bai hana su ambatan Allah bai shagaltar da su daga ambatan Allah abu da ya bar kasuwanci to abu da ba ma kasuwanci ya bari ba gaba ɗaya duniyar ya dunkula ta ya batta ga baki ɗaya ya rabu da adanta ya ya gamsu da abinci ɗan kaɗan wanda zai rike masa yunwa ya gamsu da tufafi wanda take kaɗan wanda za ta suturta shi wata rana wasu jama'a suka kawo masa ziyara suka sauka a wajensa a wani lokaci mai sanyi yayi kokari ya kukuta ya dan kawo musu abinci wanda yake akwai dumi amma babu mayafi to saboda sun san dan kasuwa ne kuma mai arziki ne sai zan tsakanin su tuji suna shawara ya zai kawo mana abinci duk da cewa dai shi yana da dumi amma babu mayafi sai dai yace gaskiya ni sai na je na same shi sai abokin yace aka kyale shi sai yace a ni sai na je ya je kuwa har bakin kofar ɗakinsa yayi sallama sai ya hange shi yana kwance a daga cikin daki sai ya kalle shi ya ce a'a ashe kai ma baka da mayafin wato mun zo ne ka ba mu mayafi ashe kai ma yanda muka kwana haka kwana wato baka da mayafin ya duba wani waje a cikin daki ya ce ina kayan dakin ku sai abin da da ya ce masa ai abin da ya faru muna da wani gida ne duk kayanmu da muka samu a nan san muke kaiwa muna da wani gida wanda muka shirya shi muka shirya masa kayan alatu da kayan jin daɗi duk abin da muka samu a nan ba ma ajiyewa a nan sai mu tattara sai mu kai can ya ce wata matsala ma shi ne hanyar inda gidanmu wancan yake akwai wahalar tafiya saboda sai an hau siraɗi ya ce wannan shi ya sa muka yi kokari da mun samu kaɗan sai mu aika da mun samu kaɗan sai mu aika don me zan mu samu sauki na isa wancan gida da za mu je mu zauna mu tare a cikin mu ji daɗi ya ce wa mai tambaya ka gane ya ce na gane Allah ya saka ma da alheri ya kuma Allah ni kokari mu siffantu da siffan waɗannan bayan Allah ko da ba mu yi irin abin da suka yi ba don me zan za mu rabauta dan abin da musulunci yake nema a gare mu kenan ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku aikata abin da ya umarce ku ku hanu ga abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama a lokacin khalifanci sayyidina Umar dan Khaddaf ya so ya nada Abu Darda ya zama gwamna na kasar Sham sai ya ki karba yace shi baya so sayyidina Umar ya dage yace sai ka karba yace to sai dai ina da sharadi idan ka yadda zaka tura ni na je na ringa musulmanci ina karantar da su alqur'ani ina karantar da su sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zan je sai da namu yace na yadda ka je ka ringa wannan aiki ya kama aiki ya kama hanya sai Dimash lokacin da ya je sai ya samu mutanen Dimash sun suna sakata suna walawa a cikin rayuwarsu wato sun manta abubuwa da yawa da musulunci ya dora musu su yi wajen kiyaye addinin musulunci da wajen yada shi da wajen koyansa ya gansu suna cikin jin daɗi abin sai ya dame shi yana zuwa ya ce to ni aka aiko na jagorance ku don haka a yi sanarwa duk ina neman ku a masallaci aka tara masa jama'a jama'ar dimash a masallaci ya ce musu ya ku yan uwa a cikin addini makota namu wato waɗanda suka taimaki musulunci suka taimaki suka taimaki musulunci akan abokan gabansa yace ya ku mutanen Dimash yaya naga ba ku ba ku da niyya na ku saurari me zan faɗa yace ina fatan za ku saurari me zan faɗa ina fatan za ku saurari nasihar da zan muku yace ina ta ganin malaman ku suna tafiya ba sa dawowa ina ta ganin kuma jahilanku ba sa koyon ilimi alhalin kun shagala da neman kuɗi alhalin kuma arziki Allah madaukakin sarki ya riga ya gama muku da shi bayan Allah arziki da muke ta nema muke kai kawo dare da rana Allah madaukakin sarki ya gama da shi Allah ya rubuta wa kowa rabarsa sai ya samu ba wanda zai kasa samun rabar shi kafin ya bar duniya wannan shine abin da sayyidina Umar a sayyidina Abu Darda ya ga mutanen Dimash yace me yasa nake ganin ku kuna tara abinda ba za ku iya cinyewa ba kuma kuna gina gidajen da ba za ku zauna a ciki ba kuma kuna buri burin da ba za ku kai shi ba yace ku tuna mutane waɗanda suka gabace ku sun tara dukiya sun tara duniya amma ina lokaci dan kadan suka yi a cikin ta ya zama sun zama Allah madaukakin sarki ya mai da su tarihi burin su ya zama babu jiragen suka zama kaburbura yace ina adawa waɗanda suka riga suka Allah madaukakin sarki ya ba su dama suka tara duniya suka gina duniya yace yanzu sun zama tarihi abin da suka rage ma ko sai da shi aka ce za a siya ba a siye shi da dirhami guda biyu wannan yasa mutanen jima suka yi ta kuka a masallaci har aka ji sautin kukan su a waje ya kuban Allah tun lokacin da Abu Darda ya je shi mashi haka ya ci gaba yana ta koyar da su ilimi yana zagaye kasuwansu kasuwanninsu yana amsa tambayoyinsu yana koyar da jahilansu yana faɗakar da rabkanannunsu duk wata dama da ya samu ne ya faɗakar da su su bi Allah su ji tsoron Allah haka nan yake yi a tsawon rayuwar shi wata rana ya wuce wasu jama'a sun datsa wani dan uwansu suna dukan shi suna zagin sa sai ya tsaya ya ce me ya faru suka ce wannan da ka gan shi ya aikata wani babban zunubi ne sai ya ce ah na tambaye ku mana dan Allah idan da rijiya ya fada ba za ku fito da shi ba suka ce a inda rijiya ya fada za mu fito da shi sai ya ce to ai ina ga haka ya kamata bai kamata ku yi ta zagin sa ba bai kamata ku yi ta dukan sa ba ku yi masa wa'azi ku nuna masa abin da ya kuskure ne kuma ku gorewa Allah da Allah madaukakin sarki bai kaddara ku ku kai wannan zunubi ba sai suka ce to yanzu kai wannan aiki da ya baka fushi da shi yace a'a ina da fushi da aikin da ya aikata amma da zai daina ya tuba da ya zama dan uwana wannan abinda sayyidina Abu Darda ya faɗa sai mutumin da yaji yace daga yau ne kuma na tuba na daina aikata abinda suke ta hana shi aikata Yakuban Allah wata rana wani saurayi ya zo wajen sayyidina Abu Darda yace ya kai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na zo kai min wasiya sai ya ce masa ya kai dana ina son ka ringa tuna Allah a kowane lokaci ka tuna Allah lokacin kana cikin yalwa ka tuna Allah lokacin kana cikin tsanani ka tuna Allah wato a fili ka tuna Allah a boye yace ya kai dana kai kokari ka zama malami ko ka zama mai koyon karatu ko ka zama mai sauraron karatu yace kar ka zama na hudu sai ka halaka Allah ya tsare mu yace ya kai dana masallaci ya zamo gidanka saboda naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa masallaci gida ne na dukkan mai jin tsoron Allah kuma Allah madaukakin sarki ya dauki alkawari ga duk mutumin da ya maida masallaci ya zama gidansa to Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙe masa hawa siradi zai samu sauƙi wajen shiga aljanna Allah ka samu a cikin su ya ku bayan Allah a lokacin da sayyidina Abu Darda ya zauna a kasar Dimash sayyidina Muawiya lokacin yana khalifa ya aiko yana neman yana so ya aura wa ɗansa Yazid yar ita Darda wato yar sayyidina Abu Darda ya aiko neman aurenta sai ya ki yace ba zai aura masa ba akwai wani saurayi a cikin mutane ba dan gidan kowa bane sai ya bashi ita mutanen gari suka yi ta magana khalifa ya aiko neman aure ka hana shi amma kuma ka ba wani gama garin musulmi suka tambaye abu da me yasa haka sai ya ce musu ni na duba ne na gani na duba yanda ita 'yata za ta samu nasarar wannan rayuwa dan shine abun lura kuma wannan shine abin da da yawa daga cikin iyaye ba ma dubawa idan mutum zai aurar da yarsa baya tuna lahirarta kawai yana tunanin yadda za a yi a rayu a duniya kuma abin da musulunci yake so shine a duba a ga ina ne za ta samu sauki na samu hayewa siradi wa za ta aura zubauta wa Allah ta auri wanda yake yana sallah akalla ta auri wanda yake in ta saba Allah zai ce ki bari ta auri wanda zai mata umarni da kyakkyawan aiki ya mata hani ta bar aikata mummuna aiki don haka yace dalilin da yasa kenan na duba na ga ya ta darza idan na aura mata dan khalifa akwai matsala yace musu me kuke zato lokacin da ita ya ta darza'u ta tsaya ta ga bayi suna masa hidima ta ganta a babban gida gidan sarauta ta ganta ta sa lu'ulu suna sheki tace ya kuke ga addinin ta zai kasance tace wannan shine dalili da naga garan sama mata mafuta yanda cikin yadda Allah za ta samu ta hadu da mahalicin ta lafiya lokacin sayyidina Abu Dardai yana Sham sayyidina Umar yana khalifa ya kawo ziyara kasar Sham ya zo ya duba halin da garin yake ciki sai ya ce a kai shi gidan abar dadda ya tafi ziyara cikin dare sai ya je ya samu kofa kofar ma ba ta kulluwa ya taba kofa ya ji ta a buɗe amma kuma gida duhu babu haske sai na abar dadda sai ya ji motsi ya tashi ya ce wane ne aka aika ce masa khalifa ne ya ce marhaba haka suka zo suka zauna a cikin duhu suna magana da shi suna magana a duhu da shi da khalifa ba sa kallon juna suna cikin magana sai khalifa ya sa hannu ya taba fulan da abin da da yake kwance sai ya ji ciyawa ce ya sa hannu ya ji katifa sai ya ji kasa ce ya shi ne akan ta yake kwanciya shi ne sai sayyidina umar ya ce masa sayyidina abu da da ya ce sayyidina umar ya ce masa ya umar za ka tuna wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana sai sayyidina Umar ya ce masa wani hadisi kenan yace ba da ni da kai muna nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana kowannen ku guzurin sa na duniya kada ya wuce abinda dan tsumma da zai kulle ya hau doki da shi ba sayyidina Umar ya ce gaskiya ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya ma sai ya ce to yanzu Umar ni da kai ya muka yi wannan shi yasa sayyidina Umar da Abu Darda suka kama kuka ba su gushe ba suna kuka har aka kira sallah asuba ya kuma Allah haka nan Abu Darda ya ci gaba da rayuwa a Dimashq yana tawazi yana fadakar da su yana koyar da su littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da rashin lafiya ya kama shi lokacin da zai rasu sahabban da suka je kanki suka ce yanzu meye kake damuwa da shi ce zunubai na nake tsoro ku ji wanda ya wannan rayuwar yana tsoron zunubansa mu kuma da muka yi rayuwa da whatsapp na da facebook na da twitter ga su nan Allah kada ya san iyaka Allah kuma ya san mu kuma ya muke ji ko ya za mu ji idan muka zo rasuwa Allah ka yi mana gafara Allah ka yi mana gafara don haka hake cewa yake cewa abinda kawai nake jin tsoro zunubaina suka ce to kwadayin me kake yace ina kwadayin rahamar Allah sai ya ce wani kusa da shi ku ringa nana ta mun kalmar shahada daga nan ya kama faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana faɗi kowa na ji har ya bar duniya Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa bayan abu da ya rasu ya koma ga Allah Abu dan Malik al-Ashja'i yayi mafarki mafarkin da yayi kuwa yaga wani farfajiya da dabbobi a ciki da wajen kiwo sai ya tambaya ya tambayi mala'iku ya ce wannan wajen a cikin mafarki na waye sai aka ce masa wajen Abdulrahman dan Auf ne ya ce da kuma wata wato ƙubba yace ana wannan magana cikin mafarki sai naga an leko daga cikin wannan kuba ba wanda ya leko daga ciki sai kuwa Abdulrahman dan Auf din shi ya leko daga ciki sai yace mun a cikin wannan mafarki yace ai wannan shine abin da Allah ya bamu saboda darajar alqur'ani wannan shine abin da Allah ya bamu yace amma ga tudu nan ka hau hau in ka hau wannan tudu zaka ga abin da idan ka bai taba gani ba zaka ji abin da kullun ka bai taba ji ba zaka ga abin da zuciyarka bata taba tunawa ba sai shi ibn malik al-ashari yace masa nawa yayi wajen da zan kake cewa na hau yace na aba muhammad ne yana nufin na abu dardai ne Allah madaukakin sarki ya masa tanadi saboda irin hakuri da yayi a cikin wannan rayuwa Allah madaukakin sarki ka ba mu hakuri Allah madaukakin sarki ka sa mu koyi da su ko ba duka ba mu kwatanta dama umarnin da aka yi mana kenan mu kwatanta ko da ba mu irin nasu ba don me don hanya daya siradi ɗaya za mu hau aljanna ɗaya muke nema wuta ɗaya muke neman Allah ya tsare mu da ita Allah ka tsare mu daga shiga wuta Allah ka sanya mu mu zama cikin aljanna Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi Allah ka santar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله يجب علينا أن نعتبر بتاريخ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاريخ أصحابه الذين سارهم الله سبحانه لنصرة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومنه أبي الدرداء الذي يكنى بعمير ويمر بن مالك الخزرجي ومن قصته أنه كان له سلم نسبه في أشرف مكان من بيته فنهد إليه يوما فهياه ودمخه بأنفس ما هواه متجره الكبير من الطيب ثم ألقى عليه ثوبا جديدا من فاشيل الحرير ولما ارتفع الشمس غادروا آه غادر أبو الدرداء منزله يريد الذهاب إلى محل التجارة فإذا شوارع المدينة ودرقاتها تضيق بأتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم عائدون من بدر وأمامه أفواج الأسراء من قريش فأعرض أبو الدرداء عنهم وأقبل على فتى منهم وسأله عن عبد الله بن رواها فدمنه الفتى عليه لما كان يعلمه من السلاقة بينهما في الجاهلية عباد الله لما جاء الإسلام بادر إليه عبد الله بن رواها وأسلم وذل أبو الدرداء على شركه ولم يقدع ابن رواحة الصلة التي بينهما بل ظل يتعهد بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويهشه عليه ويرجبه فيه وعندما وصل أبو الدرداء متجره يبيع ويشتري اتجع عبد الله بن رواحة إلى منزل أبو الدرداء فلما وصله رأى أم الدرداء في الفناء فقال السلام عليك يا أمة الله فقالت عليك السلام يا أخا أبي الدرداء فقال أين أبو الدرداء فقال ذهب إلى متجره فقال أتأذنين فقالت على الرهب والسعى وأفسها له الطريق ومرت إلى هجرتها وانشغلت عند إصلاح بإصلاح شأن بيتها ورعاية أدفالها دخل عبد الله بن رواحة إلى الهجرة التي ودع فيها أبو الدرداء سنمه وأخرج قدوما أهدره معه ومال إلى السنم وقدعه به وكسره وهو يقول على كل ما يدعى مع الله باطل عباد الله لما غادر بن رواحة البيت دخلت أم الدرداء إلى الهجرة التي فيها السنم فرعت فرعته منكسرة على الأرض فقالت أهلكتني يا ابن رواحة ولما عاد أبو الدرداء رأى امرأته جالسة عند باب الهجرة التي فيها السلم وهي تبكي خائفة منه فقال ما شأنك قالت أخوك عبد الله بن رواعة جاءنا في جيبتك وخسر السلم فنظر إلى السلم فوجده هداما فغضب وهم أن يستسر له لكنه ما لبث إلا قليلا حتى سكت غضبه ثم قال لو كان في السنم خير لدفع عن نفسه الأذى ثم انطلق فورا إلى ابن رواها ومدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في الإسلام وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير وأدرك إدراكا عميقا ما سبقه إليه أصحابه من فقه لدين الله وحفظ لكتاب الله وإبادة وتقوى ادخروها لأنفسهم عند الله تعالى عباد الله لما أسلم أبو الدرداء أزما أن يستدرك ما فاته من بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بركبي فانصرف إلى الإبادة انصراف المتبتل وأقبل على العلم إقبال الزمآن وأقبل على كتاب الله يحفظ كلماته ويتعمق في فهم آياته ولما رأى التجارة تنجس عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها مت... غير متردد ولا آسف وقد سأله عن ذلك سائل فأجاب لقد كنت تاجدا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أسلمت وجدت أن أجمع بين التجارة والإبادة فلم يستقم لي ما أردت فتركت التجارة وأقبلت على الإبادة ثم التفت إلى سائله وقال إني لا أقول إن الله عز وجل حرم البيع ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولم يترك أبو الدرداء التجارة فحسب وإنما ترك الدنيا وأعرض عن زينتها وزخرفها واكتفى منها بلقمة خشنة تقيم صلبه وثوب سفيك يستر به جسدا وفي يوم ما نزل عليه جماعة في ليلة باردة فأرسل إليهم طعاما ساخنا ولم يبعث إليهم لحفا فلما أرادوا النوم جعلوا يتشاورون في أمر طلب اللحف له فقال واحد منهم أنا أذهب إليه وأكلمه فقال له آخر دعه فأبى ومدى حتى وقف على باب الهجرة فرآه قد اتجع وامرأته جالسة قريبا منه ليس عليها ولا عليه إلا ثوب خفيف لا يقي من حر ولا يدفع البرد فقال لأبي الدرداء ما أراك بت إلا كما بتنا أين متاؤكم فقال أبو الدرداء لنا دار هناك نرسل إليه أمتعتنا كل ما نحصل عليه ولو كنا استقبل ولو كنا سبقينا في هذه الدار شيئا لبعثنا به إليكم ثم إن في طريقتنا الذي نسلكه إلى تلك الدار عقبة كؤود فيها خير من المسكل فأردنا أن نخفف من أثقالنا لعلنا نجتاز ثم قال أفهم فقال نعم وجزيت خيرا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد من أبي الدرداء أن يلي له أمرا في الشام فأبى فأثر عليه فقال إذا رديت مني أن أذهب إليهم لأعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي به الذهب فرضي منه عمر بذلك ومدى هو إلى دمشق فلما بلغها وجد الناس قد أولفوا بالترف وانغمسوا في النعيم فهاله ذلك ودعا الناس إلى المسجد فاجتمعوا عليه فوقف فيه وقال يا أهل دمشق أنتم الإخوان أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء يا أهل دمشق ما الذي يمنعكم من مودتي واستجابة لنصيحتي لكم ومؤونتي على غيركم ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون وأراكم قد قبلتم على ما تكفل الله لكم به عز وجل وتركتم ما أمرتم به ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تبلغون لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا هذه عاد يا أهل دمشق قد ملأت الأرض مالا وولدا فمن يشتري مني تركة عاد بدرهمي وجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم آه من خارج المسجد عباد الله منذ ذلك اليوم تفك أبو الدرداء يؤم مجالس القوم في دمشق ويلوف أسواقهم فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل مغتنما كل فرصة مستفيدا من كل مناسبة وبدا ذات يوم بجماعة قد تجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه فأقبل عليهم وقال من خبرت قالوا رجل وقع في ذنب كبير قال أرأيتم لو وقع في بئر أفلا تكونوا تستخرجونه منه قالوا بلى قال لا تسبوه ولا تدربوه وإنما عزوه وبشروه وحمدوا الله الذي آفاكم من الوقوع من ذنبه قالوا أفلا تبجدوا قال إنما أبجد فعله فإذا تركه فهو أخي فأخذ الرجل ينتهب ويلن توبته عباد الله في يوم من الأيام جاء شاب إلى أبي الدرداء يقول يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني فيقول له يا بني اذكر الله في السراء والضراء يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتولك يا بني ليكن المسجد بيتك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقيل وقد من الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والجواز على الصراط إلى رضوان ربهم جعلني الله وإياكم منهم عباد الله وبأثناء إقامة أبي الدرداء بدمشق بعث إليه معاوية بن أبي سفيان يخطب ابنته الدرداء لابنه يزيد فأبى أن يزوجها له وأداها لشاب عام لشاب من عامة الناس وجعلوا يقولون خطب يزيد بن معاوية بنت أبي الدرداء فرده وزوجها لرجل من عامة المسلمين فسأل أبا الدرداء سائل عن سبب ذلك فقال أنا تهريت فيما صنعت صلاح أمر الدرداء فقال السائل وكيف ذلك فقال ما ظنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونها ووجدت نفسها في قصور يخطب لألئها البصر أين يسلو دينها يومئذ وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفنجلا أهوالها فزار صاحبه أبا الدرداء في منزله ليلا فدعها الباب فإذا هو غلق فإذا هي ليس فإذا هو ليس غلق فدخل في بيت مسلم لا ضوء فيه فلما سمع أبو الدرداء حسه فلما سمع بالدرداء حسه قام إليه ورهب ورهب به وأجلسه وأخذ الرجال يتفاوضون أن الأحاديث والزلام يحجب كل منهما عن عيني صاحبه فجلس عمر وسادة أبي الدرداء فإذا هي برزعة حساء يلقى على ظهر الدابة وجلس وجدت فراشه فإذا هي عسل حسن وجدت نثاره فإذا هو شتاء رقيق لا يبقى شيئا من البرد فقال له أبو الدرداء أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي حديث قال ألم يقل ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب قال بلى قال فماذا فعلنا بعده يا عمر فبكى عمر وبكى أبو الدرداء وما زالا يتجاوبان بالبكاء حتى دل عليهما الصبر عباد الله هكذا ظل أبو الدرداء في دمشق يعيد أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين ولما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا ما تشتكي قال ذنوبي قالوا وما تشتهي قال ربي قال لمن حوله لكنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله فما زال يرددها حتى فارق الحياة ولما لهق أبو الدرداء بجوار ربه رأى عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه فيما يرى النائم مرجا أخضر فسيح الأرجاء وآثر الأفياء فيه قبة عظيمة من عدم حولها غنم رابضة لم ترى العين مثلها قط فقال لمن هذه فقيل لعبد الرحمن بن عوف فدلى عليه عبد الرحمن بن عوف من القبة وقال له يا ابن مالك هذا ما أعدانا الله عز وجل بالقرآن ولو أشربت على هذه الثنية رأيت ما لم تر عينك وسمعت وسمعت ما لم تسمع أذنك ولم يخطر على قلبك فقال ابن مالك ولمن هذا كله يا أبا محمد فقال عده الله عز وجل لأبي الدرداء لأنه كان يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين فبما سربت فيه من الآيات منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خادعين وبالأعمال مخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة ونعوذ بك من حياة تمنع خير الممات ونعوذ بك من عمل يمنع خير العمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وكل تهيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إلى من تكلنا إلى عدو يتزهمنا أو إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك قدم علينا فلا نبالي قال أن آفيتك أوسو لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وسلوا علي أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علينا سكنك أو يهل علينا غضبك ولك العتبى حتى تبدا ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسمائنا نورا واجعل في أبصارنا نورا ومن خلفنا نورا ومن أمامنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وفي أجسادنا نورا اللهم أهدنا نورا واجعل لنا نورا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما وليتنا من نعمك والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في إياذك وجوارك من كل شيء ومن الشيطان الرجيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة وارزقنا سرك التوبة وحسن الإنابة ويسرنا لليسرى وجنبنا الأسرى وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ود اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله